إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da darasin da muke a wannan gaba ta hukumce-hukumcen azumi na ramadan yau muna 29 ga watan sha'aban in kuma labari ya tabbata an ga wata muna cikin gurra cikin ramadan kenan 29 ga watan sha'ban wanda ya dai hijirar mazala sallallahu alaihi wasallama na da 446 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu miladiya na da 2025 je mun tsaya a kan darasi na 11 yau za mu tashi insha Allah azza wa jal a kan darasi na 12 قال المؤلف رحمه الله الدرس الثاني عشر من فوائد الصيام درسنا قوم شابيو daga fa'idodin azumi su dai wannan darasi iya da muhimmanci amma ganin cewa darasin da ke gaba wanda ke da alaƙa kai tsaye da hukumce-hukumcen azumi zai yi dacewa makarance shi in Allah ya sa da sauran lokaci sai mu komo kan darasin wannan na goma sha biyu kenan za mu karanci darasi na goma sha uku قال المؤلف رحمه الله الدرس الثالث عشر أقسام الناس في صيام رمضان أربعة كشك شمتاني جمد أزم رمضان متاني سنك سكشي قدا هدو الأول كسون فرقو من يلزمه أداء وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا وندا watan azumi yake zamantowa tilas ne a kan shi ya azumci wata wannan kuma shine ya azumci ramadan wannan shine kuma musulmi wanda allah maɗaukake ɗorawa nauyin shari'a kinan musulmi balagi mai hankali alƙadiru kuma wanda yake da iko ko da wannan sharuta guda uku sun tabbata to sai mutum iya da iko akan yin azumin shar'an a shar'ance wa hissan kuma a yanayin da mutum yake ciki a sani kaso na biyu man yalzamuhul qada'u akwai mutanen da tilas ramko ya hau kansu wa huwa man qama bihi ajzun hissiyun kamaradin aw shar'i ka haidin aw nifasin wa mimma zannat alhissi as-safar malam yace sannan kuma wanda tilas ne su ramka azumi shine mutumin da ya zamanto wata kasawa ta yanayin jikin shi ya hana shi azumi kamar misali mutumin da baya da lahiya ko kuma a'a a shar'ance ne ya zamanto mutum ba zai iya yin azumi ba misali kamar matar da take cikin jinin al'ada ko kuma cikin jinin haihuwa wa min mazannatul hissi as-safar kuma na daga abin da ake rabawa da abin da yake yanayin jiki ne bulaguro kenan wa'annan mutane Allah ya ba su dama su sha ruwa amma su ramka azumi tilas ne su ramka shi a salisu kaso na uku man yalzamuhu al-it'amu faqat akwai wanda Allah madaukaki ya dora mashi nauyin ciyaswa kadai wa huwal kabiru shine tsoho wa man bihi maradun la yurja zawaluhu da wanda yake da rashin lahiyar da ba a tamanin gushewa wannan rashin lahiya ba a tamanin warakarta misali wanda Allah ya jarrabe shi misali da cuta anta ko kuma wata istoma wadda ta kai mutuka ko dai wata rashin lahiya wadda da wahala ana ta a ce mutum ya warke a kanta kuma za ta hana shi azumi shi kuma wannan abin da yake kan shi ciyaswa kadai kaso na hudu na ƙarshe man yalzamuhu al-it'am wal qada akwai wanda tilas ne su ramka azumin da suka sha kuma sai sun ciyas ya zamanto su ramka sannan kuma su ciyas wa zalika fi suratayn wannan kuma na samuwa ne da sura guda biyu ko yanayi guda biyu al'ula yanayi na farko idan aftaratil hamilu aw al murdi' idan mace mai juna biyu ta sha ruwa ko kuma mace mai bayar da nono mai shayar da nono ta sha ruwa khaufan alal waladi faqat ta sha ruwa ne dalilin tsoro akan jaririn da yake cikinta ko kuma ɗan jaririn da yake gabanta tunda bai kai matsayin ya ci abinci ba ba za ta ba shi abinci ba abincin shi nono ne sai zamanto ta sha ta ci abinci saboda yaron ta ya sha nono fa'alaiha alƙaza wannan a kanta akwai ramko wa alaman ya ulul walad al'ita'am kuma da wanda yake ɗauke da nauyin yaro ciyaswa a saniyatu hali na biyu a saniyatu iza ukhira qada'u ramadan ila ba'd ramadan akhar bila uzrin wanda ya jinkirtar da ramka azumin ramadan har wani azumin ramadan ya zo ba tare da uzuri ba ba wai dalilin rashin lahiya ba ne ba ko wani uzuri wanda shari'a ta yarda kawai ya yi sakaci ne ana bin shi watan ramadan bai ramka ba har wani ramadan ya zo fa alaihi alqada'u wal it'am wannan wajibi ne akan shi ya ramka azumin wannan kuma duk lokacin da ya ramka azumi ya ciyas rabin mudu kamar misali rabin tiya na abinci wannan su ne mutane guda hudu halullun mutane a cikin azumi addarsu rabiu ashar darsi na goma sha hudu ashabul a'azari fi siyami ramadan ma'abuta uzurruka a cikin wata ramadan ashabul a'azari fi ramadan arba'atu aqsami wa'annan wa'anda suke da uzuri a cikin wata a cikin ramadan mutane guda hudu ne hannu wahum su ne alkismul awwal kaso na farko alaihimul qada'u faqat wa'annan kawai ramko ne a kansu wahum almaridu alladhi yurja bur'uhu rishin lahiya mara lahiyar da ake tamanin samun warakashi wannan in ya sha azumi zai ramka almusafiru safaru qasrin mai bulaguro bulaguron da ya cancanci a yi ƙasaru wanda ya karɓa sunan bulaguro to shi ma wannan idan cikin halin bulaguron shi ya sha azumi to zai ramka shi kadai alha'idu da wadda take cikin halin jinin al'ada wani nufasa da wadda take cikin jinin haifuwa alhamil can alha'idu an nufasa alhamilu na biyar ta biyar shine wadda take da juna biyu idan khafat ala nafsiha faqat idan ta ji tsoro a karan kanta kadai aw khafat ala nafsiha wa janiniha ko ta ji tsoro a karan kanta da yaron da jaririn da yake cikin cikinta munashidda almurdi'u wadda take shayar da nono idan khafat ala nafsiha faqat idan ta ji tsoro a karan kanta au khafat ala nafsiha wa radi'iha ko ta ji tsoron a karan kanta da yaron da take shayar da nono al-muftiru li inqadhi ma'sumin wanda ya sha ruwa saboda ya tsamar da wani daga halaka misali la qaddara Allah gobara ta tashi akwai mutane ko mutum a cikin daki da azumi bayan da za a yi rungumu wuta ya je tarburu wuta ya shiga cikin wannan ɗaki ya hudu saboda zahi ya sha ruwa ya shiga babu layi ko kuma mutum ya dirmiya cikin ruwa zai halaka bayan da za a yi ba zai iya hudu shi ba sai ya sha ruwa to wannan shi ma ya halatta ya sha ruwa saboda ya tsame rayukan mutane idan lam yujad man yunqidhuhu ghayru idan ba a samu ba wanda zai tsamar da shi daga halaka sai shi abin ya zama tilas ne sai shi la'alla ba wanda ya iya dabara ta shiga wajen wuta ko kuma kurmuwa sai shi ya iya iyo fito to wannan sai ya shiga sai ya sha ruwa saboda ya tsame da halakakke wala mai tamakkan min inqadhihi illa bil fitr kuma baya da wata hanya wanda zai iya tsame wannan mutumin daga cikin halaka sai ya sha ruwa to wannan an ba shi dama shari'a ta ba shi dama ya karya azumi ya ya sha ruwa in bayan haka nan bayan azumi ya ramka wannan azumi duba yadda kuka shari'a Allah madaukaki take da sauki na bakwai inda liqa'il aduwi lokacin da aka gamu da miki kafiri ana gumurzu cikin yaki domin idan da azumi la'alla a samu raunin jiki cikin yunwa ga yunwa ga yaki al'amarin ba zai gamu ba ga kishirwa to sai aka ba mayaka dama a wannan hali su sha ruwa su karya azumin su ajiye azumin su bayan ramadan su ramka wannan kuma ya samu dalili dalilin hadithin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama innakum musabbihu aduwakum ku sani za ku gamu za ku jijjiyi mukiyanku wal fitra aqwa lakum shan ruwa shine mafi karhi game da ku idan kuka ci abinci kuka sha ruwa zai zama to kun samu karhi fa afsiru manzala sallallahu alaihi wasallama yace ku sha ku bar azumi ku ajiye azumi wa kana ta'azmatan kuma wannan al'amari ne na tilas fa aftarna yace sai muka yi muka sha ruwa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi kalkashin hadisi na lamba na 1120 al-qismu thani kaso na biyu ma abuta uzri alaihimul kafaratu faqat su wannan kafara take kansu kawai wahum a shekul kabir tsoho wanda shekaru sun ja ba zai iya yin azumi ba wa shekhatul kabiratu tsohuwa wadda azumi ba za yi ba a gare ta allah zani ya shukwa alaihim siyamu wa'anda azumi yake wahala a kansu zai tsanani a kansu na uku da na hudu almaridu walmaridatu marar lahiya da wanda ba ta da lahiya Allah zari la yurja bur'uhuma wanda ba a tsammanin warakarsu can mun ga wanda suke ramkawa wanda rishin lahiyar da me ana tsammanin waraka nan kuma ba a tsammanin waraka rishin lahiya ce wanda da wahala a warke kuma ba za ta bar su ba su yi azumi to wannan sai zamanto abin da yake kansu shine ciyarsuwa kafara قال والكفارة إطعام مسكين ala kulli yaumin an kulli yaumin kafarar nan shine ciyar da miskini a kowane yini tuqaddaru bi nisfi sa ana kwatamta shi da rabin sa'i nisf sa'i shi kuma sa'i arba'atu amdad mudu guda hudu ne ya sai zamanto kamar rabin tiya ai kilo wa nisf inda za a auna shi da nauyi kamar kilo da rabi ne mimma ya akuluhun nasu na abin da mutane suke ci in ba haka ba sai ka yi abinci cikakken abinci wanda mutum zai ci ya ƙoshi alkismu salif kaso na uku alaihimun qada'u wal kafaratu ma'an wa'anda a kansu akwai ramko kuma da kafara wahum su ne alhamilu idha khafat ala janiniha wa lam takhaf ala nafsiha mace mai juna biyu idan ta ji tsoron jaririn da yake cikinta shi kadai ba a karin kanta ba almurdi'u mai shayar da nono idza khafat ala radi'iha idan ta ji tsoron jaririn da yake gabanta idan bata bashi nono ba in ta yi azumi la'alla ya rasa nonon da zai sha shi yasa ta sha azumi walam ta khaf ala nafsiha kun bata ji tsoro a karan kanta ba na uku man aftara bi uzrin wa amkanahu alqada'u falam yaqdi hatta jaa ramadanun akhar wanda ya sha ruwa ya bar azumi dalilin wani uzuri wanda shari'a ta bashi dama ya ajiye azumi wa amkanahu alqada kuma ramko ya ya samu damar da zai ramka azumin wannan falam yaqdi hatta jaa ramadanun akhar hatta jaa ramadanu akhar kuma bai ramka wannan azumin har wani azumi ya zo na daban wa alaikum assalam rahmatullahi sai ka fara shi ne ta aya ce ceswa na'am ceswa za su ce su yi su ramka azumi kuma su ciyar da miskini kowane yini da suka yi su ba da nisfin sa'i na'am alkismin rabi'u kaso na hudu la yajibu alaihim ada'an wala qada'an ramku bai wajaba a kansu ba su yi azumi uwa uba su ramka azumin wala kafara kuma babu kafara a kansu wahum ɗaya da biyu a tsagiruwar tsagira ƙaramin yaro da ƙaramin yarinya wahuma min dunil bulug wanda ba su balaga ba wahuma mumayyiza ne duk da cewa suna iya bambantar da alkhairi da sharri amma balaga ba ta zo musu ba istakmala sabi'ata fama fauka sun kai shekara bakwai da abin da ya yi sama da bakwai ya siho minhuma azumi ya inganta da gare su wala yajibu alaihima amma kuma bai zama wajibi a kansu ba mun gane ko in sun yi azumi ya inganta amma kuma ba wajibi bane a kansu wayan bagi amruhuma bihi kuma ya kamata a yi umarninsu da wannan yin azumin liyata'awwada alaihi saboda su saba da yin azumi asalisu warabi da uku da na hudu almajnun wal majnuna mai taban hankali da mai taban hankali la yusuhu minhuma azmi baya inganta a gare su ba kamar waɗanda ba su balaga ba ne ba wala ya qadiyanihi kuma in sun yi sun sha ruwa ba sa ramkawa idza afaqa in sun samu lahiya mun gane ko halinsu suna cikin haukan wannan abin da ya huce na azumi wanda suka sha ruwa a ciki in sun halka ba za su rama shi ba misali yanzu a ce mutum iya cikin hauka azumi ya kama ya samu kwana goma ko biyu ko uku ko hudu kuma a kwana na biyu sai ya samu lahiya to azumin wannan biyu na baya ba a ce ba sai ya rabka shi saboda Allah bai dora mai nauyi ba a wannan halin da yake ciki wala ya ƙadiyanihi idan a faƙa wala yi ta'imu an huma kuma ba a ciyaswa a kansu wani ba zai ciyar da abinci ba ya ce bari in musu kafara na abin da suka bari li'an alƙalama marfu'un an ha'ula arba'a domin alƙalami na rubuta lada ko zunubi ayyukan alkhairi ko na shari an ɗauke su akan wa'annan mutane guda hudu yaro ƙarami da yarinya ƙarami da mahaukaci da mahaukaciya asadis wa sadis alhamis wa sadis na biyar da na shidda almukhallit wanda ya rikice ƙwallo shi ta taɓa rikitacce ne wani lokaci a samu hankali wani lokaci gashi dai gashi nan kamar yadda hausa suke cewa ruwa biyu na'am والمخلطة da wadda ta samu tabin hankali fi aqlihima a cikin kwallos la yajibu alaihima wa azmi bi zantu wajibi akan su ba la yut'amu anhuma kuma ba a ce su a gare da game da su li annahuma fi ma'ana al majnun domin suna cikin ma'ana ta masu tabin hankali sabi wa thamin al marid wal marida mara lahiya da mara lahiya namiji da mara lahiya mace idha ajaza an siyami fi maradihima idan sun kasa yin azumi a halin rashin lahiyarsu wattasala bihim almaradu hatta mata kuma rashin lahiyar wannan ta zarce da su har sai da suka mutu fi ramadan a watan ramadan aw ba'dahu ko bayan watan ramadan falaysa alaihima wala ala aulaihima aw awliyaihima shay' babu komai a kansu kuma babu komai a bisa waliyansu na ramko ko na kafara mun gane ko saboda mene saboda suna cikin halin rashin lahiyar da ba za su iya yi ba azumi sannan kuma har suka mutu a cikin wannan rashin lahiyar ko bayan watan ramadan a cikin ramadan ko bayan watan ramadan wannan kuma bittifaqi ahli ilm mala yace wannan da ra'ayin dukkan malaman musulunci sun tai akan wannan ra'ayi كما أفاده الإمام البغوي في شرح السنة كما عند إمام البغوي rahimahullah ya fa'idantar da wannan magana a cikin sharhi sunna tambihun fadakaswa wa amman rajulu idza ugmi alai mutumin da aka somar da shi wa kadhalika almar'atu idza ugmi alaiha haka matar da aka somar da ita fa idza kana al-ighma'u yawman aw yawmayn ila thalath ayyam ila thalathati ayyam idan somar da suka yi rana yini ne ko yini biyu ko kwana guda uku fa alaihim alqada'u anan akan su akwai ramko mun gane ko su madda tabbata huce ba kwana guda uku to in sun halka bayan ramadan za su ramka wannan azumi wa yunzilani fi hadhihi alhalati manzilatan na'im mun gane ko sai zamanto an dora su a matsayin mai barci ba mahaukata ba ne ba ba masu rashin lahiyar da ba za ta warke ba ne ba sai aka ɗora su a matsayin mai kwana wa ma idan kanal igma'u idan kanal igma'u aksar min salatati ayyam idan ya zamanto su man wannan da suka yi ta huce kwana guda uku falaisa alaihi ma qada'un babu ramko a kansu wa yunzilani manzilatul majnuni wal ma'tu sai a ɗauke su a matsayin marasa hankula da wanda ya zamanto ya rikice kwallo shi ta rikice tambihun akhar fada kaswa ta daban alkafir wal kafira kafiri da kafira la yasihu minhum as-siyam azmi bayya inganta a gare su wala yaqdiyanihi kuma ba sa ramka shi domin sun bar tushe na asalin karbai ibada shine imani idza aslama a lokacin da suka musulunta mun gane ko ba ta sai sun ramka abin da yake bayansu wa ma'annahuma idza mata ala kufrihima ko kuma a ce tare da sun mutu akan kafircinsu su ila anhu duk da cewa in sun mutu akan kafircin wannan nasu Allah zai tambaye su akan me yasa ba su yi azumi ba wa uzziba ala tarkihi kuma za a azabtar da su a barin wannan azumin wannan قال المؤلف رحمه الله الدرس الخامس عشر درسي نقوم شابير الذين يباه لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ثمانية mutanen da an halitta musu su sha ruwa a cikin watan azumin ramadan farkon yini a zahiri da batsiri su guda takwas ne na farko alha'idu mai jinin al'ada sani annufasa mai jinin haifuwa الثالث المسافر مي بلاغرو الرابع الصبي كرمي يارو الخامس المجنون ما هو كتي السادس المريض مر الله السابع الشيخ الكبير العاجز عن الصيام دتيج صوه وند بزي ين ازمي با المتوفى المتوقع على الجهاد او المتقوي عفوا المتقوي على الجهاد wanda ya karhowa ana neman ya karhowa da cin abinci wajen jihadi wannan kuma mala ya faɗi wannan matsaloli ne ya ɗauko su ne daga almuguni libni kudama mujalladi na hudu ƙalƙashin safa ta 387 a mataba ta turki haka nan ya ɗauko daga cikin almuntaka min fawaid alfawaid na ibn usaimin rahimahumullah haka a cikin bada'i alfawaid na ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala نعم الدرس السادس عشر درس نقوم شاشدة أسباب الفطر سبعة سببي نشر واتكوة رمضان ga wanda Allah ya dora wa ya wajabta mashi azumi su guda bakwai ne abubuwa guda bakwai ne afwan as-safaru bulaguro wanda ya kai ayi kasaro a cikin shi al-maradu rishin lahiya wanda ba za a iya yin azumi ba da ita al-haidu jinin al'ada an nifasu jinin haifuwa alkhawfi min halaki man yukhsha alaihi bi saumihi tsoron halaka wanda ake jin tsoron in yayi azumi mutuwa zai halaka zai kalmurdi wal hamil idza khafata ala waladayhima wa mithluhu mas'alatul gharik misali kaman wadda take shayar da nono ko mai juna biyu idan sun ji tsoro a bisa 'ya'yansu haka nan kuma kwatamcin shi mas'ala ta wanda yake wanda ya dirmiye cikin ruwa a shekul kabir al'ajiz an sau tsoho ko tsohuwa wanda ba za su wanda suka kasa yin azumi at-taqawi 'ala al-jihad a neman karhawa domin daukakar da addinin Allah madaukaki jihadi wannan mamala ya dauko ya dauko wannan mas'alolin cikin bada'i li fawaid ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala taba'a tadar 'alim al-fawaid kalkashin mujalladi na hudu safa ta 343 zuwa 358 sai mu koma cikin darasin da muka bari na fa'idodin da za mu samu na azumi darasi na goma sha biyu min fawa'idin siyam قال المؤلف رحمه الله na daga cikin fa'idodin azumi mu duba shahi na 38 annahu ibadatun na farko dai babbar fa'ida azumi ibada ce Allah ake wa ita Allah ya umarni da wannan ibada taqwallahi azza wajal na daga cikin fa'idodin azumi samun tsoron Allah madaukaki rai zai tarbiyantu a bisa tsoron Allah hifzul lisan akwai kiyaye halshe a cikin al'amari na azumi dukkan mutumin da zai azumi ya karba sunan azumi to zai kiyaye halshen shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace man lam yada'a qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba dukkan wanda bai bar ƙarya ba ko zance na ƙarya ko shaida zur da aiki da ƙarya da wawanci to Allah baya bukata mutum ya bar cin shi da shan shi ga bayani ya gabata kan cewa wannan hadisi na da tsoratarwa ne ba ta aka yi ba mutum ya bar cin sha saboda ba zai bar ƙarya ba to amma kamar baya da wani lada cikakke azumi dole ne ya yi na hudu sai hatul badanin الناتجة من عن رائحة الجهاز الراحة الجهاز الهضمي akwai samun lahiya ta jiki wanda sakamakon ta hutu na, na timbi na na'ura wadda take rogazar da abinci take tace abinci nam istoma ba ritar istoma ta rashin lahiya ba nam timbi hutu saboda sai ka ci ne ya yi timbi zai aiki ko baka ci babaranta na to kenan hutawa zai yi wannan sai sa jiki ya samu lahiya na biyar a tamarrun ala dabtin nafs akwai ƙoƙarin kwaikwayon da gwaji akan ƙwarewa da jajircewa da sa wa rai ragama sannan ta diku majirar shaitan cikin azumi fa'ida shi na ƙumtatar da magudana ta shaitan domin shaidani na gudana ne a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana a jijiyoyin mutum na bakwai tazakkur halin fukara wal masaki akwai tunawa da halin fakirai da miskinai mai kudi ya bai saba ba da zama da yunwa ya ci abin da yake so a lokacin da yake so ya sha abin da yake so a lokacin da yake so amma idan iya azumi zai kame daga dukkan abinci da sha wannan zai sanya ya ji yunwa da bai saba shi bai saba jinta ba wannan zai sanya ya tuna cewa ashe talakawa wanda ba su da wannan ni'ima haka ko da lokaci suke cikin wannan hali sai ya sanya ya taimaka ya ya tuna halin da miskinai suke ciki ya taimaka musu asiyamu yuzakkiru al-abda bi'izami ni'amillahi alayhi wa jalili ihsanihi ilayhi azumi na tunatar da bawa girman ni'imomin Allah maɗaukaki a kan shi da kwaranye kyautatawa da Allah maɗaukaki yawa bawa a so mu yi arriful alghaniya ƙadar ni'imatallahi alaihi bilghina azumi na sanya wa mawadaci ya girmamar da ni'imar da Allah maɗaukaki ya mishi ta wadata asiyamu junna azumi garkuwa ne daga wuta الصوم يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير وتجره إلى الشر azumi na tafsasar da zuciya na tunatar da zuciya da Allah maɗaukaki sannan kuma na yanke zuciya daga shagaltuwa da ayyukan alkhairi wanda ayyukan da za su kare shi daga aikata alkhairi ko kuma su jawo shi zuwa aikata sharri ta jawo shi zuwa aikata sharri na goma sha biyu a somu yu'allimu sabra azumi na karantar da ma'abucin shi haƙuri ga abinci ga abin sha amma zai haƙura domin umarni ne na Allah na sha uku a somu intisarun ala nafs mamaya ne da rinjayar rai da abin da take so a somu intisarun ala shaitan hallau gwagwarmaya ne cin nasara ne akan shaidan a somu intisarun ala hawa hallau rai cin nasara ne akan san rai صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد أزمنا كويا ومسلمي رقو دا القولي kiyaye lokuta alkawali da mutum ya ɗauka to azumi na koyawa mutum saboda abu ne wanda yake da alaƙa da lokaci daga fudowa alfijir ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka aikata komai har zuwa rana faduwa to wannan kiyaye wannan lokuta zai sanya in ka ɗauki alkawali za ka kiyaye su samu ramadan ramzun littauhidil musulmi azumin watan ramadan gwaji ne a babban alama ce ta kaɗaituwar tauhidin musulmi kaɗaitar da allah maɗaukaki da bauta siyamu ramadan wa talatata ayyamin min kulli shahar tuzhibu wahar sadri azumin ramadan da yin azumi kwana guda uku na kowane wata na ta hiyar da keta da hassada da bakin cikin zuciya na ƙirji na goma sha tara asomu yuksibul abdal khaira fi duniya wal akhira azumi na samawa bawa alkhairan duniya da lahira qala allah ta'ala Allah maɗaukaki yake cewa wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shine mafi alkhairi a gare ku in kun sani lokacin da aka ba mai bulaguro ko mara lahiya su ci su sha su ramka wanda zai iya yi musamman ma bulaguro ya ga zai iya yin azumi to yi azumi shine mafi alkhairi a gare shi khuluf fami sa'imi atyab inda Allah min rihil misk fa'idodi na azumi na daga cikin fa'ida ta azumi canza warin bakin mai azumi iskan bakin mai azumi warin bakin mai azumi shi ya yi ƙanshi wajen Allah ga almiski ya yi almiski ƙamshi wajen Allah na 21 lissa'imi farhata ne ya farahu huma farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liƙa'i rabbi mai azumi na da farin ciki guda biyu wanda iya farin ciki da su lokacin da zai sha ruwa iya farin ciki iya jin daɗi ga shi za a sha ruwa a lokacin da za ka ga duk irin halin da mutum ya shiga na wahala da gajiya da yunwa da kishirwa da ya ga kayan shan ruwa kawai sai ya fara barna haka kuma uwa uba lokacin da zai gamu da ubangijin shi na 22 du'a usa'im mustajabun addu'a mai azumi karɓaɓɓa ce an abi huraira ta radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thalathu da'awat mustajabat mustajabat addu'o'i guda uku karbabbu ne da'watu sa'im addu'a mai azmi wa da'watul mazlum addu'a wanda aka zalunta wa da'watul musafir da addu'a ta mai bulaguro amma da sharaɗin cewa ba su aikata abe banda zai hana karba addu'a ba mun gane ko domin karba addu'a daban sababin da zai sanya a hana a kasa a kin karba addu'a daban kina an kiyaye wannan lokacin sallah yayi ko muna yi tsayawa a wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك